بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد في قبل كراتم نلتاف قصيدة أبي إسحاق الألبيري التائية كنا za mu tashi baiti na 21 qala rahimahullah فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستنجي من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا, كب إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن, وتوجد إن علمت ولو فقدت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت سود بيان يتي yace fara'sul ilmi jagora a cikin ilimi taqwallah shine tsoron Allah abinda zai taimake ka cikin iliminka ya baka daraja da ɗaukaka shine ka zama mai tsoron Allah haƙƙan taqwa ta gaskiya ba ta ƙarya ba akwai takawar ƙarya tun ya dinga nuna tsoron Allah a zahiri kuma a batini mutumin banza ne ai wato ainihin shi yasa riya ke da haɗari galibi mai yin riyato a ɓoye mutumin banza ne Allah ya kyauta to da haka ra'sul ilmi shine taqwallahi haqqan dan ilimi in bai sa ka ji tsoron Allah ba to ilimi ne wanda yake hujja a kanka shi yasa Allah ta'ala ya ce wa taqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron wato ainihin ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku ilimi a wata fasara wannan ka zama mai takawa sai Allah ya baka ilimi wannan ke nuna in ka ga mai ilimi ba shi da takawa to ilimin shi ba ilimi ne ladunni ba ba ilimin Allah bane ilimi ne na jarabawa ilimi ne na talala don hujja ta girma a kan shi Allah ka tsare mu walaisa bi an yi kala la kadara asta ba wai don a ce a ka zama babban malami eh ka zama kai ne ra'isu al'ulama ra'isu hay'ati kibar al'ulama ra'isu al-qudha ra'isu al'imma kai ne shugaban limamai ba wannan ne takawa ba ba wannan ne ilimi ba ilimi ya koya ma tsoron Allah ko da kowa bai san ka ba ko da ba a san matsayinka ba a ilimin inda ka san kanka a ilimi kuma kana tsoron Allah kana kiyaye kana aiki da abin da ka sani to wannan shine ilimin da ake nema wa afdalu thawbika al-ihsanu mafificin tufafin da zaka sanya shine kyautatawa kyautatawa a haƙƙin Allah an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara kyautatawa a haƙƙin bayin Allah bazlul ma'ruf wal kaffu anil isa'a kai kokarin kyautata ma al'umma kuma ka kame daga cutar da su hatta dabbobi ba a wulakanta hatta maki ka kyautata mushi da gwargwadon hali yasa annabi yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay wa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhibha وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته dabbar da zaka yanka tausaya mata arnan da zaka kashe akwai ihsani karka wulakanta gawar shi karka mai kisa ta musula haramun an fahimta ko wanda za ka yi mu'amala da shi ka yi mu'amala da shi da kyautatawa to wannan shine mafificin tufafin da za ka sanya lakin sai dai kash nara thawbal isa'ati qad labista muna ganin ka sanya tufafi na saban Allah munantawa musgunawa al'umma cutar da bayin Allah wulakantar da halittun Allah duk da kana da ilimi amma kowa na kuka da kai kana da ilimi matarka na kuka da kai kana da ilimi ‘ya'yanka na kuka da kai, ɗalibanka na kuka da kai, malamanka na kuka da kai, ‘yan uwanka na kuka da kai, iyayenka na kuka da kai, maƙwabtanka na kuka da kai na rasu saubal isa a tekad labista. Ilimi ba shi ya koya ma haka ba, ilimi ya koya maka zama da kowa lafiya. Zan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake faɗa kan ‘yan uwan shi waɗanda suke kafirai, ƙaraba shi ya ce sa'abulluha bi balaliha. ba zai yi watsi da wato ainihin su ba ko da a ce makiyan shi ne a addini ya ce zai kula da wannan yan uwan takata su na'am وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قبلك na'am وضع في mm ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة wadafi wadafi thawbika al-ihsanu ihsanu la an tu an tura thawb al-isa'ati qad labista to ita ma wanga sai yakin sai an sai an nazarta shi na'am ina ne idza ma lam yufidka al-ilmu khairan idan ilimi bai kare ka da alheri ba fa khairun minhu allau qad jahilta to abin da ya fiye maka daga ilimin nan da ma jahilta shi kai da ka zauna a jahilcin ka da ya fiye ma alheri a ce shekara biyar da ta wuce halayenka munana har yanzu kana nan da su kuma tare da kana samun ilimi a yanzu iliminka ba mai amfani ba ne tunda bai sa ka canza halayenka ba masu neman ilimi da gaske ilimin yana hazzaba rayuwarsu yana tsabtace rayuwarsu ta inda suna barin aikata wasu abubuwa da da suke yi zaka karanta ka gano munin abun ka fasa wasu ayyukan alkhairi da da baka yi zaka karanta ka gano alfanun su ka dinga yi to amma sai ya zamanto da sanda kana jahilan ka da yanzu da ka koyi ilimi halinka bai canza ba abin da ya canza to gara ma a ce kai jahili ne saboda me yanzu da kake da ilimi hujja ta tabbata a kanka ta karu a kanka ba cewa kai kuma karka zauna karka yi karatu ba dan ka zauna da jahilci kai ta aikata a zunubi kana hujja da cewa kai jahili ne wannan kuma ba hujja ba ce wajibinka ka koyi ilimi kuma wajibinka ka yi aiki da ilimi ina fata an gane wa in alqaka fahmuka fi mahawin idan fahimtarka ta jefa ka a cikin halaka mahawi duka wato gurin gangarawa rami kenan falaitaka thumma laitaka ma fahimta to ina ma dai kash da dai a ce baka fahimci wannan abun ba wato kaga nan yana zargin gurguwar fahimta dan jahilci ba shine kadai baka sani ba ka fahimci shirme shine mafi hadari ma ka fahimci shirme ka dauka ka sani alhalin baka sani ba wahami to wannan ya fi hadari akan jahilci jahilci kaga in basiti ne ba shi da matsala so duk sanda ka sani zaka yadda zaka dauka duk sanda aka sanar da kai amma wanda ya fahimci shirme shi a ashirman shi so yake ya ganar da kai kaga wannan gwara ma a ce bai ma bai da ma fahimtar bai da ilimin da yafi ya mai alheri ta inda ranar da aka gaya mai gaskiya zai dauka kaga kamar dan bid'a da ya ginu akan shubuhofi ya ginu akan harqaqatu da khuza'balatu nashi na bid'a shi shi a gurin shi daidai yake kai har tausaya maka yake kai da kake kan sunna to kaga wannan fahimtar shi ba ta mai amfani ba gwara jahilin gari da bai sani ba ranar da aka ilmantar da shi kila ya dauka shine wa in alqaka fahmuka fi mahawin falaistaka thumma laitaka ma fahimta kaga wanda yake fahimtar Allah zai narke ya shiga jikin bawa bawa ya zama Allah Allah ya zama bawa to wannan ai gwara jahili da shi tunda yanzu fahimtar da wannan aiki ne ya ganin shi ya kai ma wani mataki ne a ilimi da har ya gano haka to kaga fahimtar shi ta jefa shi cikin asara ta jefa shi cikin halaka gwara a ce bai fahimci wannan ilimin ba sai yake cewa satajini min thimarin la'ajizi jahalan hakika zaka girba daga 'ya'yan itatuwan kasala da kasawa da nauyin jiki abinda zaka girba shine jahilci mana in dai zaka tsaya cikin ajiz ka dinga cewa a bani iyawa abin ga yafi karfi na ash'uru bin naqs kana ganin kai ba kowa ba baka iyawa to zaka tashi a matsayin a matsayin jahili shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato ainihin wasta'in billahi wala ta'jaz karka gaza karka kasa cikin lamarinka ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kuma karka gaza ihris ala ma yanfa'uka kai kwadayin abin da zai amfane ka wasta'in billah ka nemi taimakon Allah wala ta'ala a komai na rayuwarka ka rike kaidojin nan uku ka samu alhirsu kuɗi kake nema to neme su da gaske ilimi kake nema neme shi da gaske duk abin da kake nema a rayuwa ka sa kwaɗayin neman abu sannan kakka dogara da dubararka karka dogara da ƙwarewarka da mahararka ka nemi taimakon Allah sa'an nan karka kasa karkai garaje karkai ta'jilu thamara ko ka fara karatu yau gobe kana so ka zama shekul islam to wannan shirme ne sai ka yi haƙuri kuma kar wahalar abin ya sa ka fasa sai ka daure bi kullin ila sha'wil ula harakatu lakin azizun fil rijali ish sabatu duk wanda ka ganshi a mataki madaukaki to yayi gwagwarmaya sai dai ba kowa ke iya jurewa ba duk wani wanda kaga ya kai wani mataki babban malami ne sai ka samu ya zubar da da yawa daga cikin abokanan shi su sun kasa shi ya daure ya ci gaba babban mai kuɗi da yawa daga cikin abokanai sun kasa jurewa shi ya daure har Allah ya kai shi matakin da ya kai in dan siyasa ne idan dan kasuwa ne idan mai aikin hannu ne idan malami ne kowane fanni sai ka tarar da wannan abinda ake so ka daure ka yi haƙuri ba a san kasawa shi yasa annabi sallallahu yana neman tsari min al-ajaz wal kasal ko wal bukhl wal jubn wa dala'i ad-dayn wa ghalabati rijal sai Allah ina neman tsarin ka daga wato ainihin kasawa da kasala da tsoro da rowa ina neman tsarin ka daga danniyar mazaje ya zama mutane sun fi karfi na sun cinye min haƙina sun kazaɗi sun zalunce ni Allah ka kare ni daga wannan a wata riwaya shamatatul adama wani hadisin ya na neman tsarin Allah daga shamata ta ainihin wato makiya wani masifa ta same ni makiyina ya ji daɗi Allah ka kare za ka ajaz matsala sai ya ce mai wata suguru fil uyuni idha kabirta za ka zamanto ƙarami a idanuwan mutane idha kabirta ko da a ce ka girma duk girman jikinka da shekarunka in dai baka dage ka nemi ilimi ba sai ka fada a idan mutane
in ya ce wa in ka bita eh wa in kayan sharfiya ce ta fassara idza din ko da ka zama babban mutum kaga kabirta alkibru yani alhisi girma na jiki amma ka ce kabura shi kuma girma na ma'ana a gane ka'ida kabura makatan inda Allah an ta kulu ma la ta falo kaga wannan ba na girman fahama ta jisim bane ana nufin girman munin abu kaga wannan ma'anawiyya ne kaburat kalimatan ta khuruju min afwani ma ka ce kabira mana ya tsufa kabura ya yi girma ya yi abin ya yi girma ko dai girma na alkhairi ko girma na shari'a to shi yasa sagura atan na ma'ana ne wa tasghuru fil uyun ba za su kalle ka dan yaro ba a'a za su kalle ka karamin mutum an ce karamin mutum ma'ana mara kima ko idza kabirta ko wa in kabirta ko da ka zama babban mutum ilimi shi zai sa a girmama ka fa innamal mar'u bi asgharihi la bi rijlaihi wala yadayhi lisanuhu wa qalbuhu al-murakkabu fi jasadihi wa zaka khulqun ko khalqun ajib wani za gan shi a ido da, da fahama da fahama da mahaba gashi misali da haiba sai ka ɗauka wato mutum ne kamil ɗauka mai ilimi da ya yi wata maganar dama ba harshe shi ke fassara mutum da ya yi wata maganar sai ya faɗa a idanka kusa suka ce al'insanu makhbu'un tahta lisani ɗan adam yana ɓoye ƙarƙashin harshen shi harshen shi shi ke ta'abirin wane ne shi ai kakan mutumin nan na limamu shafi shafi yana zaune cikin ɗalibai ya zauna kaurin da nake haka ya miƙar da kafafuwan shi sai wani tsoho dattijo ya shigo da ya shigo limamu shafi sai ya san kwashe kafafuwan shi don girmama wancan mutum ya naɗe kafa shi ana cikin karatu mutumin ne ya ɗaga hannu ya ce tambaya gare shi me ya tambaya ka ya ce ya idan mutum ya rasa ruwa ya rasa ƙasar da zai yi temama to yaya zai yi sallah babu jirgi lokacin inda yanzu ne sai a ce kila ko a jirgi yake ko ce kaman ya ya ce yani ka an ya kuna mu'allakan fil hawa ya makale cikin iska haka sai imamu shafi ya gane ashe sauna ne ashe su su su ne cikin riga ya ce ana li shafi'i an ya mudda ka da mai ya ce lokacin mike kafa shafi'i ya sai mike kafa shi gane ko to kaga da ya yi shuru da ya fiye mai alheri da haka a sukutu salamatu shuru aminci ne akwai gurin da da kayi magana to za a gano matsayinka to saboda haka wata tsoro fil'uyuni idan ka biyarta wata fukadu in jahilta za a neme ka a rasa idan ka kasance jahili wa an tabakan duk da kana sai a manta da kai saboda jahili ne kai watu jadu za a dinga jinka a jiki a dinga jin kamar kana nan in alimta inda ka yi karatu walau fukatta ko da ba ka rayu shi wancan yana raye matace ne amma wanga yana mace marayayye da haka wasu malamai suke cewa dukkan malamai shuhada'u ne ko sun mutu a kwance cikin gidansu shahidin da mai Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun bal ahya'un walakin la tash'urun Allah ya ce rayayu to su ma malamai ko sun mutu yanzu ka tafi inda ake sauraron wa'azuzzuka ko kuma ka taho kan hanya ko cikin kasuwa malam kaje su malam Jafar kamar kawai ga ka ganshi ka ga me ya rasu shekara sha biyar sha shida da suka wuce amma kuma har yanzu su mala abakar gumi yanzu kaga ina ga har yanzu ana sa a tafsirin shi ko na gidan rediyon menene najeriya kaduna ko duk na ga bayan magariba ne ko bayan lisha ne namanci akwai karatun iziya akwai na tafsiri da ake sa kaga kamar yana rayu yayin da ga wani nan yana raye shekara da shekaru kuna tare da shi amma da shi da babu duk ɗaya a gurin nan ba abin da kake karuwa da shi daga gare shi daga shi jahili shi yasa suka ce wa jusuduhum qabla al-quburi quburu shi tunkan ya shiga kabari ma matacce ne al-jahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa imma tu fa ahya'u jahilai kan su mutu gawawaki ne malamai ko bayan mutuwarsu to sura ya yi wa jisuduhum tahta turabi ramimu ga jikinsu ya rube cikin ƙasa amma har yanzu suna rayu har yanzu sai an ce mas'ala kaza ibn taymiya ya ce kaza aka kai tun sahabbai ma ballan tana kuma uwa uba mai gida sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina daga cikin warafa'na laka dhikrak daukaka ambatanka ko da yaushe ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin halin tsanani da halin kunci kowane irin lokaci to kaga shi da yake shugaban malamai to hakan nan su abu huraira in dai ka koro hadisi sha biyar ciki zai wuya baka ji an abu huraira haka sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manya manyan tabi'ai haka dalib a haka al-Imam al-Bukhari Muslim Abu Dawud haka zakai ta tahowa kowane fanni bangaren tafsiri bangaren hadisi bangaren abin ga fiqh bangaren tauhidi aqida gashi nan maganganun bayan Allah to ka zama malami in kana so ambatanka ya za- ya dawwama kuma a cikin nau'o'in mutanen kirki ai akwai wanda ba malamai ba amma mutanen kirki ne ana ambatan su amma babu wanda ambatan shi ke jimawa kamar nawa kamar na malami yanzu dan fodiyo sarakuna nawa ya rayuwa da su suna da yawa wasu daga ciki mutanen kirki ne wasu ma ba ma mu san su ba kai akwai wasu ma malaman shi ne ba a san su ba amma sunan shi yana yawo cikin afirka da ma duniya ta musulunci baki daya to haka lamarin yake yanzu ibn hazmin zahiri wani bai san waye baban shi ba ibn kathir wani bai san waye baban shi ba ko ba haka ba saboda su sun fi duk da wa'incan din suna da nasu ilimin amma inda sun fi su sai zama sunansu ya ɗaukaka kamar ba ba sa ba ba sa rayu wato kamar suna rayu wa tadhkuru qawlati laka ba'da hin zaka tuna wannan wasiya ko wannan magana da nake maka bayan wani lokaci can zaka tuna idha haqqan biha yawman amilta indai da gaske wata rana zaka yi aiki da wannan nasiha ta wato sai ka tuna abun nan da nake gaya ma fa tabbas gaskiya ne za ka tuna cewa eh lallai abin nan da nake gaya ma haka ne in ka yi karatun ko in ba ka yi ba na'am وتخفيقها إذا عنها شغلت
Eh, ajaz ne ko sabu عجز
wa tafqudu ah, wa wa tadhkuru qawlati laka ba'da hinin
وتخفيقها إذا عنها شغلت wa ta تخفيق da ghain wa taghbi'uha za ka yi fatan ina ma a ce ka samu wannan wasi ka yi aiki da wannan nasiya al-ghibbatu shine gasa saran dama kai ne inda ya ka shagaltu daga gare ta in kuma kaya aiki da ita to za ka more wa in ahmaltaha in kai watsi da wannan wasiya tawa wa nabatta nusan kai jifa da nasihata wa milta ila hutamin qad jama'ata ka karkata zuwa ga karmamin duniya da ka tara fa sawfa ta'addu min nadimin alayhi min nadamin alayha to da sannu zaka ciji yatsanka sau da tsabin nadama akan rashin aikinka da wannan wasiya yau ya abdu zalimu ala yadai za ka ciji yatsanka wato ka yi nadama akan rashin aiki da wannan nasiha da kai wa ma tugunin nadama to in nadimta nadama ko ba za ta yi amfani ba ko da ka yi ta da na sani keya ce inda ka bari lokaci ya wuce da haka kafirai ranar alkiyama Allah zai ce yau ma'izin menene fa- fa- fa- hal tanfa ma tanfa'u dhikra yau ma'izin Ah, za su yi tunani cikin rashiya ne
فذكر إن فأتي ذكر
أن له الذكر ana lahu zikira ya kulu ya cikin fajr yawma idhin ya tazakkaru al-insanu wa anna lahu zikira dan adam rana zai wa'aztu kuma wa'azin ba zai mai amfani ba a duniya ne ake so ka wa'aztu to shi ma ilimi kana da dama cikin kuruciyarka da lokacinka da rashin wato sabgoginka da ɗawainiyarka sai ka ƙi sai da abubuwa suka taru duk nadamar da za ka yi a banza sau da lokacin dama ta kubce sai dai kawai abin da ba a rasa ba wa ma tughnin nadamatu in nadimta idza absarta sahbaka fi sama'in idan ka hango abokananka sun daukaka qad irtafa'u alayka sun wuce ka wa qad safulta kai kuma kai kasa in ka kai wannan lokacin kowa ya fika cikin abokananka sun fika kuɗi sun fika matsayi sun fika kaza to faraji'aha ka koma wannan nasihar wannan kasidar tawa ka je ka bibiye ta daki daki wada ankal huwaina ka rabu da wato ainihin a, retar da sakaci ka rabu da sakaci da nauyin jiki fama bil bud'i tudriku ma talabta bara ka taba samun abin da kake nema ta hanyar yi bi wato cikin a, cikin latti bud'u shine bi- tafiya a cikin rashin sauri cikin bi da nauyin jiki da ba ka taɓa samun abin da kake nema ba wana ranar da kaga cewa kowa ya wuce ka to ka dawo ka bibi wannan ƙasri da sai ka yi aiki da ita za ka riski wanda ya wuce ka za ka wuce wanda kuke tare ina fata an gani Allah ya samu dace abin da ya fiye maka daga wannan ilimin gwara a ce baka san shi inda ya zama ba zai fa'idantar da kai da komai